لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar sha biyu ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha uku takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am kamar yanzu bayan sallama akwai azkar da mutum zai ne kamar su su cikin wannan tsarin cikin abuce kamar yanzu wani mutum zai rika gabatarwa da wani zai kamar da mutum na mutum
wai tambayar ɗan uwa zikiri wanda yake na bayan sallah ta farilla tare da cewa akwai irin su karanta ayatul kursi akwai irin su tasbihi wanne ne mutum zai gabatar a cikinsu shi dai a farko iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya salamci daga sallah farkon zikirin da yake kafin ya fi juyo ya fuskanci jama'a yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku kenan Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram bayan haka sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد bayan ta kenan abin da ya dace mutum ya karanta ayatul kursi ko kuma ya yi tasbihin domin ita kanta ayatul kursi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mahallin karanta ta shine bayan sallah in aka ce kenan bayan shi ma tasbihin kuma haka kenan anan ba laifi mutum yakan iya gabatar da karanta ayatul kursi bayan ta sannan sai ya tasbihin 33 walhamdulillahi talatin da uku Allahu akbar talatin da uku na dari sai ya cike shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dan haka kuma in jinkirta ta aka yi bayan tasbihin shi ma ba laifi ni dai siga ɗaya da sani addu'ar da duk halin da mutum yake ciki da kuncin da yake ciki wanda in yi ta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye masa ya biya bukatunsa ita ce kenan اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي in dai kamar misali wannan siga kake ni to iya abin da ke cikinta akwai wagunu a matika bare darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen babi na ashirin da ɗaya baban da ke bayani dangane da abin da ya halatta mai harama da haji ko umra ya kashe daga cikin dabobi wanda dai a iya abin da Allah ya shar'anta duk mutumin da yake ɗauke da harami kashe farauta ko farauce ta wannan baya halatta to amma daga cikin wasu namun daji ba don komai ba saboda cutarwa da suke tattare da su an halatta mana cewa ko da muna dauke da harami za mu iya kashe su su ne kusan guda shida wanda a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimurce mana guda biyar na cewa biyar daga cikin dabobi manzon Allah ya ce yukutalna fil haram a cikin haramin Allah ana iya kashe su ma'ana kashe su halakun farkon su sai manzon Allah ya ce alfa'ara wato bera kenan sai ka hada shi da danginsa irin su gaifiya da sauransu ba don komai ba illa don kasancewar akwai cutarwa tare da su na biyu sai ya ce wal aqrab wato da kunama na uku sai ya ce wal wato da hankaka illa kasancewar kamar yadda wata riwaya ta zo malamai suka kayyade hankakan da ya halatta a kashe shine irin hankakan da ke cin mushi saboda akwai cutarwa tare da shi na hudu shine alhudayya ma'ana mekiya kenan an gane ko meki wannan shi halaka ne da duk danginsa ana iya kashe su sannan na cikon biyar sai ce wal kalbul aqura wato da karen zangai in aka ce alkalbul aqur shine karan hauka amma bai takaita ba akan dangi wanda yake na kare irin su zaki irin su damusa da makamantansu wannan ya halatta mutum ko yana dauke da harami ya kashe su cikon na shida kin kamar yadda yake cikin wata riwaya ita ce alhayya kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam amara muhriman bi katli hayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mai harami cewa zai iya kashe maciji yau za mu tashi kenan babi na 22 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحجامة للمحرم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن عمرو بن دينار هو المدني عن طاووس وابن كيسان اليماني وعطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مغرب قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن بحينة وجابر رضي الله عن الجميع قال أبو إيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمغرب قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري وابن سعيد والشافعي هو محمد بن إدريس لا بأس أن يحتجم المهرم ولا ينزئ شعرا sha'ara wato wannan babi na bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin ƙaho ko kuma ka ce bugun jini ga mai harami in ma harama da haji ko harama da umra menene hukuncin yin ƙaho shin ya halatta ko baya halatta shi ne a nan malam ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tajama wa huwa murid lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kabu alhali kuma yana dauke da harari kamar yadda riwaya take cikin sunani muslim wannan kahuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akai yayi shi tare da cewa akwai riwaya wadda take cikin sunani abi daud da sunanin nasa'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dauke da harami yayi kaho amma a duddigin sa saboda wata rashin lafiya dangane da yin kaho a duddige wannan babu matsala to inda magana take yin kaho akai shi wannan hadisi yana tabbatarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaho a kansa kuma a lokacin nan yana ɗauke da harami kamar yadda riwaya ta imamu muslim ta bayyana kenan wannan hadisi me yake tabbatarwa halacci to illa kasancewar malamai a nan inda suka kai suka kawo shin haka nan lafiyar ka kalau kana ɗauke da harami za ka iya yin kaho kuma in har za ka yi kahon menene matsayin aske gashi shin da gashin za a yi ko kuma dole sai an aske gashi ko ya halatta a aske gashi shine anan za mu ga maganganun magabata kamar yadda malamin ishara yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Anas dan Malik da Abdullahi ibn Abi Buhaina wanda hadisin sa na cikin sahihain da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari al-Imam Tirmidhi ke cewa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce don haka malam yake cewa wasu jama'a daga cikin malamai sun yi rangwame game da yin kaho ga mai harami alu suka ce la ya haliku shara amma ba zai aske gashinsa ba hakanan za a yi kahon kenan tare da gashin nasa za a tsatsaga a yi kahon amma aske gashi ba zai yi ba don haka shi al'imamu malik yana ganin halaccin cewa la ya hataji mulmuhrimu illa min barura wato mai harama da hajji ko umra ba zai yi kaho ba sai inda larura kenan sai idan akwai wata rashin lafiya tare da shi kamar yadda wancan hadisi na cikin sunani abi dawud da sunan nasa'i sanadiyar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kafan a diddigen sa saboda bashi da lafiya to dan haka anan sai suka ga cewa in mutum ba shi da lafiya ne yakan iya yi amma matukar yana cikin ƙoshin lafiya to bai ya dacewa kamar yadda shi al'imamu malik ya fahimci wancan hadisi sufyan ibn sa'id al-thawri da al'imamu shafi'i suka ce la ba'asa an ya hataji mal muhrim ba laifi mai harama da haji ko umra yakan iya yin kaho amma wala yanzu sha'ara ba zai aske gashinsa ba tare da cewa su malaman zahiriya suna ganin cewa mutum yakan iya aske gashin ya yi kawan amma ya tabbatar da cewa akwai fidiya a kansa saboda gusar da gashi haramun ne ga wanda ya dau harami da haji ko umra ya aske wani gashi wanda yake imma na kai ko na hamata ko na gaba da sauransu to don haka amma sun kayyade cewa sai idan gashi ne wanda yake na kai lokacin da za a masa ƙaho aka aske to wannan ya halarta ya haka amma ya tabbatar da cewa dole sai ya ba da fidiya shi kuma fidiya kin in ma akan zaɓi ne in ma ya kasance abu na farko shine mutum ya yanka dabba karanci dai shine mutum ya yanka rago ko mutum ya yi azumi uku ko kuma ya ciyar da miskini shida kowane miskini a bashi mu an gane ko kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana ga duk mutumin da ya kasance akwai rashin lafiya tare da shi ya gusar da gashinsa ubangiji ta'ala ya ce zai ba da fidiya wannan fidiya shine in ma mutum ya yanka rago ko kuma kenan ciyar da miskinai ko kuma yin azumi uku a takaice wannan da yake nan dangane da shi mai wanda ake ma kahon amma shi wanda yake yin kaho wannan bata shahe shi ba ko da mutum yana dauke da harami ne yakan iya yin kahon shi babu wani laifi tattare da shi shi a nan ana maganar shi ne haramin wanda aka masa kaho idan mutum sana'ar shi ne yin kaho yana dauke da harami da haji ko umra yakan iya yi duka wannan ba laifi ne babu ma ja'a fi karahiyati tazwijil muhrim قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن أليع وابن إبراهيم قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني النافع عن نبيه بن وهب أنه قال أراد ابن معمر أن ينكح أن, أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهد أن يشهد كذلك فقال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفع قال وفي الباب عن أبي رافع وميمونة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عن, عن الجميع وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المغرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد وابن درهم عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قال أبو عيسى وروي عن يزيد عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هلال ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin mai harami ya aurar da wani an gane ko na cewa mutum yana ɗauke da harami ya aurar da wani wanda yake karkashinsa in matansa ko diyarsa tare da haka shi kanshi ya yi auren za mu ga menene bayani akan haka shine malam ya shigo da hadithin nubai ibn wahab ke cewa ibn ma'amar wato ya yi nihin ya aurar da ɗansa a lokacin nan sai ya aika ni wajen aban ibn usman a lokacin nan shine shugaban alhazai wato a makka almausi shine zamanin haji kenan lokacin haji shine ya ce wa huwa amirul mausimi bi makka wato shine shugaba na alhazzai kenan a wannan lokaci a birnin makka fa ataituhu fa qul sai na je masa sai na faɗa masa cewa lalle ibn ma'amar na nihin aurar da ɗansa kuma shi ne ce inna akhaka yuridu an yunkiha ibna wato dan uwanka yana nihin ya aurar da ɗansa fa ahabba an yushi an yushi ida kazalik wato yana nihin kuma ya shaida maka ma'ana ka halarta ka zamantu shaida kamar yadda riwaya take cikin sahihu muslim shine fa ahabba an tahdura zalik yana buƙatar kai ka halarci wannan daura aure faqala wato sai aban ibn usman ke cewa la urahu illa a arabiyan jafiya yace wannan dan uwana bana zaton sa face ba kauye ne wanda yake mai sabar wauta a arabi shine sakinul badiya duk wanda ke zaune a kauye shi ake cewa a arabi an gane ko wanda kuma galibi zaman kauye shi yake haifar da wauta me yasa saboda kasancewar rashin cutuwa da jama'a mutum bai samun farewa ko a maraya za ka ga mutumin da baya hulɗa da jama'a za ka same shi yana da wasu nau'ika waɗanda suke na wauta da rashin yadda zama da jama'a yake to shine a nan abin da yake nihi ma'ana yana da jahilci game da hukunce-hukuncen addini shine yake nihi da kenan a nan da ya ce la'urahu illa a arabiyan sai ce jafiya tare da cewa akwai hadisi albani ya inganta shi na mambada jafa duk wanda ya zauna a ƙauye zai yi wauta ma'ana duk lokacin da kai nisa game da karantarwa ta addini to ba abin da zai maye gurbin illa wauta to shine yake cewa la'urahu ya ce ba na zatansa illa a arabiyan face ba ƙauye ne jafiyan kuma wanda yake mai wauta ya ce ai innal muhrima abin da yake a shar'ance mai harama da hajji ko umra layin kihu a karan kansa shi ba zai auri wata mata ba a halin yana dauke da harami shi ba zai yi aure ba wala kihu kuma ba zai aurar da wani ba idan wani ne ba za ka masa wakilci ba na kan aurar da shi in diyarka ce ba za ka jikunci alwalaicin daura mata aure sai dai ka wakilta wani kuma kai kanka a karan kanka ba za ka yi ba shi ne sai ce au kama kala ko kuma kamar yadda manzon Allah ya faɗa sai ce summa haddasa an usmana mislahu yarfa sannan sai ya kuro hadisi daga usman Allah ya kara masa yadda kwatancin wannan lafazi da haka hadisin yake a cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa al-muhrimu la yankihu wa la yunki mai harama da hajji ko umra ba zai yi aure ba kuma shi ba zai aurar da wani ba shine sai yace yarfa'u ma'ana yana ɗaukaka danganan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi na yarfa'u siga ce daga cikin siyagun rafi kinan a takaice wannan hadisi dalili ne akan cewa haramun ne ga wanda yake ɗauke da harami ya aure daura ma kansa aure ko kuma ya aurar da wani za mu ga menene maganganun magabata dangane da wannan aure shine ma da yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abu rafi da maimuna allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin bawa al'imamu turmizi ke cewa hadisin usman ibn affan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin na cikin sahihu muslim da sauran littattafai na hadisi sai ya ce wal amalu ala haba inda ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aiki kuma akan haka yake wajen wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna kan wannan hukunci da cewa mai harami ba zai yi aure kuma ba zai aurar da wani minhum umar ibn al-khattab daga cikin su akwai umar Allah ya kara masa yadda da aliyu dan abi talib da abdullahi dan umar Allah ya yarda da su sai ya ce wa huwa qawlu ba'd fuqaha tabi'in wannan kuma faɗa ce ta wasu daga cikin masana na tabi'ai wato na tabi'ai akan wannan hukunci suke ya ce wani ya kulu malik da wannan hukunci al'imamu malik yake faɗa da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim suka ce layar an gane ko gaba ɗayansu sai ce layar rauna an ya tazawwajar muhrim ba sa ganin halacci mai harama da hajji ko umra wato ya yi aure ƙalu sai suka ce fa innaka ha fa nikahuhu babil in har ya sake ya yi aure alhali yana ɗauke da harami hajji ko umra wannan aure aure ne wanda yake batacci an gane ko dole za a bude shi sannan malam sai ya koro da hadisin wato abu rafi wanda ya yi ishara cewa wa babi an abi rafi wa maimuna abu rafi yake cewa ta zawajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maimunata wa huwa halalun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna a lokacin nan baya dauke da harami halal kishiyar muhrim ne kenan wanda ba shi da harami shine ake kira da halal wa bana biha wa huwa halal manzon Allah kuma ya shiga daki da ita alhali baya dauke da harami sai ce wa kuntu ana rasula fi ma bainakuma yace na kasance ni ne jakada tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maimuna ma'ana ni nake kai kawo har wato aka daura aura an gane kenan wannan yana nuna cewa shi yana da shaida yana da tabbas akan haka illa kasancewar hadisin bai inganta ba hadisi ne bai yi kamar yadda shi al'imamu turmizi ya kyautata danganan hadisin amma hadisi ne ba'ifi shi ne don haka sai ce wala na alamu ahadan asnadahu ghaira hammad ibn zaid ba mu san da ɗaya daga cikin marwaita wanda ya dangana wannan hadisi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane sai yake cewa wato illa hammad ibn zaid daga mabar alwarra shi kuma daga rabi'a don haka al'imamu malik ya rawaito wannan hadisi daga rabi'a daga suleiman ibn yasar cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ta zawaja maimunata wa huwa halal rawahu malikun mursala al'imamu malik ya rawaito da wannan hadisi hadisi ne mursal domin suleiman ibn yasar yana daga cikin shigaru tabi'i ta yaya zai ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaza akwai wasiɗa kenan tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya sarar yadda ita yakan iya yiwuwa sahabi ne in an tabbata sahabi ne ba matsala to amma yakan iya kasancewa tabi'i ne don haka an samu riwaya ta tabi'i daga dan uwansa tabi'i har zuwa tabi'ai goma kafin a kai kan sahabi don haka jumhurin malaman hadisi sun tafi akan cewa hadisi mursal matsayinsa hadisi ne wanda yake ba'ifi malam sai yake cewa Sulaiman ibn Bilal ya rawaito wannan hadisi shi ma daga Rabi'a amma hadisi ne wanda yake mursal kenan kamar wacce riwaya ta al-Imam Malik al-Imam Tirmidhi ke cewa an rawaito daga Yazid ibn al-Asam daga Maimuna Allah ya kara mata yadda Maimuna take cewa tazawwajani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa halal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ni wato alhali ba shi da harami wannan hadisi da al-Imam Tirmidhi ya zo da sigatu tamrid zai zo da shi da sanadin sanan gaba wanda a nan shi ita maimuna take tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ba shi da harami sai ya ce Yazid ibn al-Asam dan uwan maimuna ne kenan dan yar uwar maimuna ne an gane ko kenan maimuna kamar matsayin innaninsa take kamar yadda kenan abdullahi dan abbas ita ma maimuna diyar wato wannan yar uwar mahaifiyarsa ce shine yace huwa bunu ukhti maimuna dan yar uwar maimuna ce Allah ya kara mata yadda a takaice dai shi wannan babu wancan hadisi na baban abin da yake nuna haramun ne kenan wanda yake dauke da harami in ma ya aure ko ya aurar da wani wannan kenan sai ka kirga shi daga cikin mahzura fil ihram kenan hukuncin auren kwa kamar yadda malamai suka faɗa aure ne wanda yake batacci dole za a buɗa shi babu ma ja'a fi rukhsati fi zalik qala haddathana humay qala haddathana humay ibn mas'adat al-basri qala haddathana sufyan ibn habib an hisham ibn hassan an ikrima huwa mawla ibn abbas عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مخرج قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مغرم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت أبا الشعفاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مغرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الشعفاء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو مغرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة رضي الله عنها بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أنه قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسر ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame game da yin aure ko auraswa wato na mai harami shine a nan malam sai ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna wa huwa murid wato alhali yana dauke da harari haka hadisin yake lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna alhali yana dauke da harari wannan hadisi kwana cikin sahihul bukhari illa kasancewar malamai sun yi hukuncin cewa hadisi ne wanda yake shaz wanda hadisi shaz hukuncinsa hukuncin hadisi bai an gane ko kenan wannan kenan abin da ya shafi matanin hadisi danganan hadisi yakan iya inganta amma mataninsa sai ya zamanto ba ne in ma domin samun wani shuzuz ko kuma samun nakara saboda duk waɗanda suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da auren maimuna sun rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta alhali ba shi da hali kamar yadda malamai suka tabbatar cewa gaya wancan hadisi da zai zo na gaba na yazid ibn al-asad wanda hadisi ne ingantacce wanda yake tabbatarwa cewa shine jakada tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Maimuna kuma manzon Allah ya aure ta ne baya dauke da harami kuma akwai hadisi sahihi ita kanta Maimuna tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta alhali baya dauke da harami dan haka kenan shi Abdullahi dan Abbas sai ya zamanto shi ya saba musu shi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dauke da harami ya auri maimuna dan haka dai wannan hadisi hukuncin da suka masa hadisi ne sha gane ko dan haka shi ne malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda wanda zai iya zama a gurbin ma'ana wanda daidai da hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna a lokacin nan yana dauke da harami shi ne malam yake cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce haka hadisi ne ingantacce ta bangaren sanadi sai ce wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi aiki kuma akan haka yake a wajen wasu daga cikin malamai don haka Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da malaman Kufa su ne malaman Hanafiya suna kan wannan fatawa cewa ya halatta mai harami da hajji ko umra ya yi aure ko ya aurar da wani hujjar su shine wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas illa kasancewar malamai suka ce wannan hadisi ya saba ma mafi yawan riwaya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ba wanda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna yana dauke da harami wato illa Abdullahi dan Abbas amsa ta biyu suka ce abu ne tabbatacce a wajen malaman usul suna da ka'ida shine alqawlu muqaddamun alal fi'l fada ita ake gabatarwa akan aiki kenan nan shi da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna yana dauke da harami menene wannan aiki ne to amma hadisin Usman da manzon Allah yake cewa la yankihul muhrimu wa la yanki kaga wannan fada ce mai harami ba zai yi aure ba sannan ba zai aurar da wani ba amma shi a nan sai yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna yana dauke da harami don haka malaman usul suke da ka'ida duk lokacin da fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ci karo da aikinsa to ka'ida sai a gabatar da wannan fada me yasa saboda wannan aikin akwai ihtimalin yana iya kasancewa hususiya ce daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yakan iya yiwa ya aikata wannan abu kenan in har wancan fada na nuna haramci kenan tana iya yiwa ya aikata aikin ne domin bayanin wato game da halarci to don haka shi ne kasancewar anan malamai suka ce in har ma haka ne kenan takan iya yiwa kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine anan sai malamin ki zo da hadisi na biyu shine hadisin wato riwaya ta kutaiba daga hammad daga ayyub daga ikrima daga abdullahi dan abbas cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna alhali yana dauke da harami shi ma hadisin ne bai inganta ba domin hadisi ne wanda yake sha kenan ta bangaren matanin hadisi ne sha riwaya ta uku shine riwaya ta kutaiba daga dawud ibn abdurrahman al-abbar daga amr ibn dinar ke cewa ya ji abash sha'aba yana ba da labari daga ɗan Abbas Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna wato yana ɗauke da harami ita ma wannan riwaya duka a cikin Bukhari take don haka sai ka haɗa ta da ƴar uwarta dukkan su dai hadisi ne sha don haka al-Imam Tirmidhi sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne ingantacce Abu Sha'afa sunansa wato jabir ibn zaid don haka malamai sun yi saɓani don haka a cikin wato muktasar na sahihu muslim shak nasir albani kamar yadda ya bayani akan wannan sanadi yake cewa wal hadith hadisin kenan tazawwaja maimuna wa huwa muhrim yace shazun inda muhakkiki hadisi ne wanda yake sha a wajen malamai waɗanda suke masu tankaɗi da rauraye su rabe tsakanin kenan kwaya da tsakuwa sai ce ne mukhalafatihi lil hadisi allazi ba'da domin ya saba ma hadisin da ke bayan sa kenan shine wancan hadisi da zai zo nan gaba hadisin Yazid ibn al-Asam don haka ya yi takrijin wannan hadisi ya yi bayani mai tsawo a kansa a cikin littafinsa mai suna adabu zaba don haka kuma kafin shi al'imamu shafi'i a cikin littafinsa al'um ya yi bayani mai tsawo game da wannan matsala kuma ya tabbatar da cewa wannan riwaya ta abdullahi dan abbas riwaya ce wadda take shaza domin mafi yawan sahabbai abinda suka rawaito dangane da auren maimuna da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ya aure ta ne wato a wannan lokaci baya ɗauke da harari don haka a nan shine ya ce malamai sun yi saɓani game da auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na maimuna li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ta zawwaja hafi da riki makka a hanyar makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wasu malamai suka ce ta zawaja ha halalan kenan wasu daga cikin jama'a ma na sahabbai suka ce manzon Allah ya aure ta ba shi da harami wa bahara amru amru tazwijiha wa huwa muhrim sannan al'amarin cewa ya aure ta bayan yana ɗauke da harami al'amari ya bayyana ga jama'a an gane kenan su wanda al'amari ya bayyana gare su bayan ya ɗauki harami kenan sai suka yi tsammanin cewa yana ɗauke da harami ya aure ta kuma bana bi hawa huwa halal sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya sauke harami kenan an gama aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗaki da ita a dawan da ake kiran shi da sarif yana kusa da makka tsakaninsa da birnin makka tafiyar mil goma ne ko sama da haka ko kasa da haka wa matat maimunatu bi sarif a nan wannan sarrifin inda manzon Allah ya shiga ɗaki da ita a nan Allah ya mata rasuwa haitu bana biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a inda ya shiga ɗaki da ita kuma a wannan wuri aka binne ta an gane ku kenan wannan malamai sun yi bayani tawilin akan wannan kenan kasancewar kafin ya dau harami ya aure ta to amma al'amarin bai bayyana ga jama'a sai bayan ya dauki harami don haka anan sai ya shigo da hadisin wato shine Abu Fazara wanda ke bada labari daga Yazid ibn al-Asam daga Maimuna Allah ya kara mata yadda Maimuna take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wa huwa halalun wato yana alhali baya dauke da harami wa bana biha halala manzon Allah ya shiga daki da ita baya dauke da harami wa mata bi sarri kuma ta mutu anan sarri wa da fannaha fi gullati lati bana biha fiha a wannan rumfa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga daki da ita a nan muka binne ta ma'ana a wannan wuri inda manzon Allah ya shiga daki da ita nan muka binne ta amma kar ka fahimci da daura auren da shiga dakin da mutuwar ta ta duk lokaci da a'a Allah ya kaddara da lokacin mutuwar ta yi a wannan wuri inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga daki da ita lokacin da ya aure ta anan Allah ya mata rasuwa kuma anan suka binne ta wannan hadisi hadisi ne sahihi abin da yake tabbatarwa ga ya ita kanta wannan shi wannan Yazid ibn al-Asam Maimuna take tabbatarwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta alhali baya dauke da harari kaga anan kaulin Maimuna za a gabatar ko kuma na Abdullahi dan Abbas wanda Hausawa muke cewa waka a bakin mai ita ta fi dadi ita ita ce amarye ta ce kuma manzon Allah bai dauke da harami ya aure ta shi kuma abdullahi dan abbas ya ce yana dauke da harami don haka kenan a nan malamai suka yi hukunci da cewa shi wancan hadisi hadisi ne sha tare da cewa da waccan riwaya ta abu rafi wanda yake cewa shi ne jakada tsakanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da maimuna duk da cewa riwaya ce bai ba amma shi ma me yake tabbatarwa cewa kasancewar manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai ya dauke da harami al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne gare shi ya raunana hadisin amma hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda shak nasir albani ya inganta shi sai ya ce ba ɗaya ba daga cikin marwaita wato sun rawaito wannan hadisi daga yazid ibn al-asam mursala hadisi ne mursal lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri maimuna wa huwa halal alhali baya dauke da harami wannan babi na gaba sai an haɗa shi da wanda yake bayansa nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك